bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na goma sha biyu daga cikin darussan da Allah ya ba mu iko muka fara a cikin wannan littafi mai albarka durratul mudiya akan kira'o'i guda uku kuma za mu tashi ne suratul furqan ila min suratul furqan ila suratul rum wa nahshuru wa nahshuru ya huz id wajahal wajahala nattakhidh alashdudin tashakkak jam'a zurriyatin hala wa yawma nahshuru wa yawma nahshuruhum jami'an shine wa nahshuruhum ya huz wanda masa ishara da ya'un yaqub al-hadrami da al-hamza ja'ab abu ja'far su suke karantawa wa yawma yahshuruhum da ya'un kenan wajahil nattakhidh ala wanda ya masa ishara da alhamza na ala shine malam abu jafar yana karantawa yana karanta fadan allah madaukin sarki wane ne an na takiza min dunika min auliya subhanaka kalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu yabudun aljinna a kalu subhanaka ma kana yabghi lana an nattakhiza to shine suke karanta shi da sigan majhuli سبحا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن أن يتخذ من دونك من أولياء سبحانك ما كان ينبغي لنا أن يتخذ يتخذ ده مجهولي يا بتكو ألشدد أو يا يا جماعة دونا حرفين أشدد تشكك ينزل سورة الفرقان كو جمع ذرية wa yau matashakakus sama'u ok muna da cikin ta ne a shi yau matashakakus sama'u sai zurriyatan wa zurriyatina qurrata ayunin jam ka karanta shi da jam'i wa zurriyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imama hala wanda musu ishara da ha'un malam yaqub al-hadrami a yau tashakkaku sama'u ne ushdudi tashakkaku sama'u ushdudi domin ala yana da yutta khazani yana da alaka da yutta khazani sai kuma tashakkaku sama'u shi kuma da zurriyati na qurata ayunin yana da alaka ne da hala na'am kace mini malam malam da yake ushdudi tashakkaku sama'u zama tashakkaku eh ويوم تشقق السماء بالغمام ونزلا الله كسام داتش نعم ويأمر خاطب في يضيق وأطفهن صبن وأتباعك على خلق أوسلا وندي مس إشارة دفاع النفيد شين مالا خلبكو anas lima ta amuruna to sai suna karin anas lima ya muruna wa zadahum nufura to su suna shi shi na karanta anas judu lima ya amuruna ya amuruna da ta amuruna da fitab tunda cewa ya amuruna khatib asalinsa ya amuruna amma shi yanzu ta amuruna ya fita ko barakallahu yadhiqu wa atfuhu insibanna sannan kuma in su banna wa atba'uk hala wanda ya masa ishara da ha'un wa kenan mala yaqubul hadrami ko wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani na'am ok mun shiga cikin shu'ara iba eh haka yake kuwa shukran to kaga yadhiqu din nan wa atafahu da kalmar da aka masa atafi yantaliku insiban kai masa nasaba wa yadhiqa sadri wa la yantaliqa lisani ku gane shine ma'ana insiban insibanna yadhiqu wa atafuhu insibanna atafi ne akan mene inni akhafu an yukadhibun an yukadhibu an yukadhibuna an baga an ba tayi nasaba da yukadhibuna to wa yadhiqa sadri wa yantalika lisani da a tafi ne eh idan ba ya atafi ba isti'nafi to sai ya zama wayudi wayudi wa isti'nafiya ba wayudi ku sadri wa yantaliku lisani eh ai kanka manta akwai yawul mukhataba an yukadhibuni ni da aka share ta ba kawo ta ba an yukadhibun sai aka tsaya akan nunin kawai yawwa barakallahu fikum eh sosai kuwa eh wa khafu an yadhiqa sadri wa yantalika lisani da tafi ne akai na'am na'am sai kuma menene wa atba'uka haka ne ko hala wanda dai mishi ishara da ha'un imanin yaqub al-hadrami ko na'am wa khuluqun uslah ina zuwa mu ga ina wannan nuska na ka maganta na samannudi ne ko? masha Allah sheik samannudi wa ya amur khati fil yadiq wa atfahu insibanna wa atba'uka hala kaga shi uslubin shi nan uslubi ne na wannan na alwafi wajen sharhi mu kuma wannan kaga tana da tana da waɗansu miza waɗanda sauran ba su da shi sosai kuwa yana fitar da ya'atul idafa nan in ma da zawa'id duka zai fitar da su to shukran to menene wajen wa atba'uka madalla qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun sai suka ce shi kuma ana shi qalu anu'minu laka wa atba'aka al-ardhalin wa atba'aka to bari mu duba shi bari mu duba qalu anu'minu laka ko wa atba'uka ko wa atba'aka eh yawa wattaba'aka ne zai zama to shukran قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون واتبعك كو واتبعك الأرذلون كون غاني وجهين أنؤمن لك واتبعك الأرذلون واتبعك الأرذلون نعم ina zuwa ina zuwa ina zuwa ba nan duba baitin da kyau wa ya amur khati fil yadhiqu wa atfahun siban wa atba'uka hala khalqu usila ko ina kake ko ina kake magana na me nan ne Allah ya kuma to wannan shine wata baka azurin ne shine shine sai ce ba qati hamza iskani ta wani fa'il ab to to ai na dauka a cikin baiti ne to yanzu nake fahimta قالوا أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون تونا شيني صحيحي وأتبعك الأرذلون eh shine sahihi anu'minu laka yanzu mu imani da kai makaskanta kuma su bika okay akwai alifun ina zuwa ina zuwa ina zuwa watanni abin da ya bani mamaki nan ni nawa bai fitar da shi ba kai naka na fitar da shi ai bai fitar da shi shi nan kwata-kwata ma shi ma bai kawo shi Bai- nan kuma ya fitar muna mu da kuma bai kawo shi kai wancan albahatatul mardiya ya fitar da shi ko masha Allah aba nan na bai fitar da shi ba kwata kwata to ai shine na tsaya ina ta gaskiya ne gashi eh wa qara wa atba'aka al-ardhaluna wa atba'aka al-ardhaluna bi qatl hamza wa iskani ta wa alifin ba'da al-ba wa at wa rafil ayn wa atba'uka al-ardhalun wawul hal kenan kai Allahu akbar قالوا أنؤمن لك وأتباؤك الأرذلون kun gane nan kwata-kwata bai kawo shi ba ta karibu durra kuma ga shi yadda yake itikani sosai wajen fitar da matsalolin nan hai allahu akbar kuma watan kun san wani abu ne a ai sharhin daban-daban ne kai nan naka albahajatul murdiya ne na shek da dabba eh su suga sun yi bayani wato ni abin da nake cewa wannan littafin namu wannan takribu durra shek iha fikri shi bai bayani ba kwata-kwata a cikin sharhi watan da ya je can jadawalin baya ne ya fitar da shi sai ya fitar da shi wa atba'uka al-ardhalun qalu sai suka ce anu'minu laka yanzu zamu yi yanzu kana ganin zamu yi imani da kai yanzu ko kuma yanzu sai mu yi imani da kai wa atba'uka al-ardhalun alhanin mabiyanka makaskanta ne ko gane wa hal kenan shi kuma wancan wata ba alkar arzalun sai makaskanta su rinka binka eh ku gani wannan alhanin mabiyanka makaskanta ne ku ga daidai kirawun sun fita lalle lalle nan shi dai cikin shirhi nan kwata-kwata bai fitar da shi ba to abin da ya sa na tsaya kenan ina ko da ke dan adam ajizi ne har masu buga ba su editing suka yi duk ba fitar da shi ba to dan adam ajizi ne to kaga na wannan albahajatul mardiya ne shi gashi ya fitar da shi karara wannan ma albahajatul mardiya ne ko eh anan na saman nudi a tufatul mardiya shi ma bai fitar ba ko Kai, Allahu akbar da Allah ya bada lada Allah ka sa muna yi asa'a watan al'amari ne na ubangiji kawai to to to yanzu ya mun fita mun gani gashi a baiti amma dai babu ciki a cikin sharhin nan wannan to Allah ka sa mu dace sai kuma nazal shudda nazal shudda ba'dun sib na'am khalquhu sila khalqu sila ko usila afwan usila khalqu usila to sannan kuma in hadha illa khuluqil awwalin ko wanda ya masa ishara da a alif din nan na alhamza shi na karantawa in hadha illa khulqul awwalin khulqul awwalin na'am to eh, idan yazo yana ma- mm, kha'un fata ba to haka yake in hadha illa khalqul awwalin a'a ku tsaya bi fathil kha'i wa iskanil lami khalqul awwalin khalqu ne habs ne shine khuluq ko ko kuma asalin shi khuluq ne shi ko ne na karanta khalqul awwalin ya bi ta ko madalla nazal shudda ba'dun sib wa nawun saba shifa shiha bi huzm maksuf tah ya wa au wa allat lutib ala wanda ya masa ishara da ha'un na huz ga yi can a gaba shi ke karantawa nazzala bihin ruhul amin shi ne nazal shudda shudda nazal ba'adun siban sannan kuma ka yi nasaba a gaba da mene ka yi nasaba a a ruh nazzala bihin ruhul amin nazzala bihin ruhul amin shi kuma a wannan nazzala bihin ruhal amin nazzala bihi ruhal am ruhal amin ya fita masha Allah wannan wunsa ba shihabin to kai sau kai tanwinin shihabin ba'un na shihabin da kuma saba'in laqadi mun shiga cikin suratul naml ko mun shiga cikin suratul naml لقد كان لسبإ عفوا ina zuwa eh na'am waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin min saba'in lis ah, waji'tuka min saba'in na'am eh binaba'in yaqin ba haka yake wa nawwin saba'in saba'in kamish tanwini da kuma shihabin qabasin bi shihabin qabasin duka tanwi kai tanwinin su ya fita ko to fama kufa ka san kira ne yanzu iftah kai makafin fata fama kasa ghayra ba'idin faqal ga wanda masu ishara da ya'un shine malar rauh haka ne wa allatlu tib ala sannan kuma wanda ya masa ishara da, da utlu alhamzan nan shi ne mala abu jafar ko yana karantawa Allah ya sujudu lillah yana karantawa ya ce wa allatlu tibi ala wanda ya masa ishara da alhamza na wannan abu jafar ko da shi da wani kuma tibi ruwais su suna karantawa ne ala Allah yasjudu su suna karantawa ala yasjudu tom kaka kara kaka kisa'i ma kai ke karantawa ku duba ya'un yana daga cikin alaman suna ne ko ko harfi ko fi'ili ya'un ya'un ta nida'i alaman suna a alfiya mana biljarri wan tanwini wan nida wa al wa musnadi lil ismi tamyizun hasan ko ba ka ba to abinda zai baka mamaki anan ala su anas anas kira'an su malan abu ja'far da ruwais ala ne ba Allah ba al ala ta istiftahi ko sai yasjudu kun gani kamar haka yasjudu wannan fili ne usjudu ko to ga kuma ya'un ai ya'un ba ta zuwa mu ba ta zuwa mu fili a sai kuma ka zabe ta kafin fili kun gani ya'un ta nidai alama ce ta suna watan ya na ta nidai tana shiga mu suna ne amma nan kaman ya ta shiga mu fili kenan to suka ce taujihinsu shine ala ya ƙaun usjudu guji taujihinsa eh a'a ala munada din an share ba fi'ilin amri shine munada ba nan a'a akwai qaum da aka share shine munada ala ya qaumi usjudu lillahi allazi so sai kuwa ya fita yanzu Allah ka samu dace mun samu littafin wannan da na taujihin da aka yi ni qira'at da kuma wannan shuzur zahab fi ma'rifati kalamil arab duk zamu gani ya fitar da taujihin sa domin daga cikin alamomin da suke shigan masuna akwai ya'un nida'i to nan sai gashi ta alama ta shiga mafili ne nan to shine sai annabi maka taujihin su gashi akwai munada ne da aka share ya fita ko yi shuzuru dhahab fi ma'rifat kalam al-arab na ibn sham na'am yawa yana ne ya kawo biye bayani wa inna wa inna ftahala wa turan qida muyadhakkaru adraka ala hadi walwila hmm walwila anna dammarnahum da annan nasa kanu bi ayatina shine inna dammarnahum ka karanta da kasara wa inna ka karanta da kasara shi ma ko to yanzu a qira'ar hala haun yaqub al-hadrami da ta'un ruwais yanzu ka koma kai musu fataha ne duka shi yasa ce iftah wa inna anna dammarnahum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun ya fita barakallahu fikum sai kuma khitabu yadhakkaru adraka ala na'am kai afwan na'am
ya yi magana ya motsi ya sarki
afwan bari ni ne zan koma ni ne zan koma bari in koma wannan ta'un din ramzi ne ana ku ramzi ne ko to yana da alaka da gaba ne shi malam yaqub kaga ka gani dai gidan su ne su ne kaga da yake su ne eh kana shiga musu kana shigo da wani gonan su sosai barakallahu fikum wa inna wa an nakhta wa anna wa anna wa in wa inna wa in naftah anna damarnahum inna damarnahum ka karanta shi anna damarnahum innan nasa karanta shi annan nasa duka shi ga wane ne ga malam yaqub al-hatrami kun banci wannan ko to ya gama da wannan sai kuma turran khitabu yadhakkaru wanda wanda masa ishara da ta'un shine ruwais qalilan ma tadhakkarun kun gane shi kuma yana karantawa da ya da tashdidin zalun yaya qalilan ma tadhakkarun tadhakkarun da khitab wato da dazu na hada abun biyu ne eh to da yake malam dakta gidansu ne sai ya nuna a to ai an shigo da wani fa bai kamata a shigo da shi ba shi ba nan ne gidansu ba shamil jiddan barakallahu fikum observation ne mai kyau na'am bal daraka ilmuhum sai karanta shi bal adraka ilmuhum ga Abu Ja'far kun fahimci wannan ko bal adraka ilmuhum shi kadai ne kawai da qata'in alhamza to sai kuma mene gaba hadin ala hadin walwila fatan na'am to bismillah na'am sannan kuma wanda ya masa ishara da fa'un na fatan wa kenan imam khalaf ko yau shi kuma yana karantawa wa ma anta bi hadil ummi hadil ummi din na hadi kun gane hadi ko? adalla ismul fa'il na hada na'am wa ma anta bi hadi biya ina karanta da da da da da da, da ba'un ne ina zuwa kaɗan muna nan da wata abinnan ƙasas ne suratun namliko to kun gane bari in sai na rubuta wannan a mushafin shi hadidin nan akwai ya'un bihadil ummi kamar haka bihadil ummi wa ma'anta bihadil ummi akwai ya'un mun banci nan ko?
malam shi yake nuna kenan idan za a tsaya sai ya ce bihadi e ina zuwa tukuna ai ba mu gama ba ba mu gama ba to me ya ce mana gaba barin duba baitin ya suru fatan zumma ud wa zum a'a ya zakaru na adarka ala hadi walwila fatan hadi fatan wanda ya musu ishara da fa'un ma imamu khalab ko? adalla yana karanta bihadil ummi a waccan nan suran bilba'i da ba'un wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim ba zani kun gani yana sa ba'un ne ba'un da jarra
nan kuma ya ce fata bi ubi
e ina zuwa wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim shi eh, eh, to ina zuwa ba da wanda suke a jere walwila wata ma'ana da ta cikin suratun rum kun gane ko yana yana yana yana son ya jarra wa ma anta bihadil ummi sai zan to ma anta bihadil ummi kun gane shine yake nufi da ah ina zabarin duba baitin na'am ala hadi walwila hadi ka karanta shi da ya ne hafsu ke karantawa hmm? ka ce amma an tabi hadil umi an zalalatihim ne yake karantawa ko to shi kamar da yadda ne bayani ɗazu wa ma an tabi hadil umi akwai mene a garke ya'un nan amma sauran haka yake a cikin musafinsu ina ɗan ba musafi nan eh wai shine walwila babu ya'un babu ya'un madalla babu ya'un shi anan kuma anta bihadil ummi akwai ya'un a wace qira'a shine qira'an khalaf kaganta suratul namli madalla aya ta 80 da kaga ta nawa ma anta bihadil ummi to nan kaga ita tana da ya'un nan amma ka je ta wannan ta rum za ga ita babu ya'un nan bayani ko?
gashi ne ok gaban yauwa wanda ba shi ka gani kaga kaga babu ya'un jamil jiddan babu ya'un to shine ya kawo mana shi imamu khalaf hadidin nan da ta cikin suratul rum tashi musafin duka akwai ya'un kun gane akwai ya'un ya fita ko da tsayawa za a yi kuma za a tsaya da ya'un wa ma an tabi hadi kamar haka wannan kenan sai kuma ina ne yasdura fitah dhumma ud hatta yusdira ri'au ko to kaga dhamman nan yus to iftah wanda ya masa ishara da alhamza abu jafar kenan ko shi ne yake karantawa hatta yasdur ri'a'u hatta yasdur ri'a'u kaga ka ka san a- asalin sa yusdir ne da dhamman ya'un ko to yanzu ifta ka mata fataha yasdur ri'a'u shine iftah dhumma ud wa dhummi miksiran hala to dhamman nan kuma kai mata kasra kai mata kasra hala ga wanda ya masa ishara da ha'un wa kenan malam yaqub al-hadrami ko ina ke ne yake tadi yana da lita yusaddiquni wa yusaddiquni wadumumin wadumumin wadumin miksiran wanda ya masa ishara da ha'un shine malam yaqub al-hadrami hatta yusdirar ri'a'u sai karanta hatta hatta yasdura ri'a'u hatta yasdura wadmi man iksiran kai ka zama ka kasmata kasara hatta yasdira ri'a'u yasdira ri'a'u to yusaddiquni fi yusaddiquni ka karanta da jazama yusaddiquni ka dara kafin ninka fadhalika burhanani yu'tala bur- fadhalika yu'tala wanda ya masa ishara da ya'un wa kenan hmm? yasdura ne to yasdura to yusdi yanzu da- kasarin dalin ɗinka ifta iksiran wadumumi to iksiran wadumumi wadumumi iksiran hatta yasdura ko a to ai wajen shi bai fita bakwa yawa yasdura ba eh ai ina jin kamar kamar bayani ko a no yasdura ne yasdura yasdura kamar haka hala to yusaddiqo kai jazma fadhanika burhanani min rabbika ko fadhanika to kai furci da shi haka kamar yadda ya ka maka fadhanika burhanani min rabbika kun ga asalin shi fa fadhanika kun gani asalinsa da shadda ne amma shi yanzu nan bai shadda ويجب فأن الطب وسم خس خسف ونش أتن حافظ وانسب مودة يج- يج- يجتلى نعم ويجب فأنث kun ga yujiba sai karanta shi tujiba ga wanda ya masa ishara da ta'un urais ko wasammi la khusifa bina to karanta shi da sigan ma'lum la khasafa bina nasha'a a asalin yaqub al-hadrami yanzu nasha'a za karanta shi ha hafizun wansibu mawaddata mawaddatu bainakum rauh mawaddatu din nan kai mata nasaba yanzu sai ka ce mawaddata bainakum wannan nuhu kuma kai mai tanwini mawaddatan bainakum wansib bainakum fidi ya fita wanda ya masa ishara da fa'un mawaddatan bainakum fasahatin wato wannan yana daga cikin fasaha kamar yadda shashicin shatubi yayi wasu lokutan a- a- wasu luka bayanin surata ne fasaha
fi fasaha ɗauki fi fasahatin eh cikin fasaha fawon shi ne na fasaha ta farko dalilin ta biyu ne ta biyu ne gaskiya ta biyu kamata ta zama ramzi shi ne nan to ka gani nan na ta farko ne suka sa mata ramzi ta biyu ya kamata ta zama ramzi ko da ke ko da ke zai iya dauka din da still dai eh to ai ibda uko ni dai zan zamu ci gaba ne ko ni saboda mu samu eh hafizun wansiban mawaddatu yujtala wa nawunu ma ya wa ma yaqu wa ma wa yaqulu nunu wa- wal kasru unqula wa naqulu lil ladina zalamu to wa yaqulu zuqu ka karanta shi da nunun wa naqulu zuqu wal kasru hunqula sannan kuma wali ya tamatta'u an roito yin mishi kasra wal wali ya tamatta'u kaga asalin sa mene wal ya tamatta'u da sukuni ko na'am suratul rumi wa luqman wa sajada wa tib yurja'una khatib liturbu wa dhum huz yudhiqahum nunun ya'i kasaf ka- kasfanun kula wanda ya musu ishada da ta'un malam ruwais haka ne ko thumma ilaihi yurja'una yurja'u khatib sai karanta thumma ilaihi turja'una liyarbu fi amwalin nasi liturbu wa dhumma huz wanda ya musu ishada da ha'un yana karanta liturbu liturbu yudhiqahum nunun linudhiqahum ya'un wanda ya musu rauh shine ke karanta da linudhiqahum ko kisafan unkul sannan kuma ka ruwaito kisafan din nan da daurin sinun kisfan kisfa kisfa ya fita wadafan bi dhammin wa rahmatun nasbu fuzwajat takhidh huz tusair tusairiz hama ni'matan hala sannan kuma wanda ya masa ishara da fa'un الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة sai ce wa zafin bi zammin zafin ka karanta shi ne da zamma Allahu allazi khalaqakum min du'fin a guraren nan guda uku suma buja'ala min ba'di du'fin quwwa suma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba ya bita sannan kuma huda wa hudan wa rahma rahma din nan mun shiga ina yanzu mun shiga lukman to hudan wa rahma eh, nasbu fuz rahmatan din nan kai mata nasba yanzu hudan wa rahmatan wa yattakhidh huz sannan wanda ya masa ishara da ha'un huz wa kenan yaqub al-hadrami ko yana karantawa wa yattakhidha huzwa wa yattakhidha kaga sauran asalin sa wayar takhidhuha wayar takhidhuha to sai ir izhama wanda ya san masa yi masa ishara da alhamza na iz ramzi ne ko anau ko da kuma ha'un wala tusair khaddaka suna karanta shi babu alif kaga asalin sa wala tusair khaddaka ni'matan hala ha'un din nan eh wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan shi wa asbaga alaikum ni'matan ne ni'matan zahiratan wa batina ya fita ko wa ud khalfahu al-iskan ukhfi himan wa fat na wa ud khalqahu udni a udni udni وأد خلقه الس- و- وأد خل- آه، خلقه الإسكان أخفي حما وفتح حهو مع لما ف- فصل وبالكسر طولا وأد خلفه الإسكان الذي أحسن كل شيء خلقه kun gani khalaqa to yanzu ka karanta shida ya al-iskanu daura lamun الذي أحسن كل شيء خلقه بدلي كده كو نكلا أخفي حمان هاون وكنان يعقوب الحضرمي shi kuma yana karantawa fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ukhfi lahum habsu fa ukhfiya fi'l madin ne majhuli ko shi ko wannan ukhfi lakum mudh- fi'l mudari ne ma'lum ya fita masha Allah wa fathahu ma alima faslun haka yake ko to sannan kuma lamma shi ne ke nufi da ma'alima wa fathahu sannan yana yin yana yin fatha na lamma fala ukhfiya lahum fala fala ta'lamu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum lamma sabaru lima sabaru ne kaga lima sabaru asalin sa ma'alima afwan wanda ya masa ishara da da ha'un din nan a fa'un aslan fa'un khalab kenan shi ke karantawa da fathan na ukhfiya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum shine fathahu kun gane ma'alima lima sabaru sai malamin din kasra ba sani ba ko ya fita Allah ran maka gani ya fita to barakallahu fikum wa bil kasri tib wila wanda ya masa kasra ta'un shine ruwais ko shi kuma yana karanta da kasar lamun eh lamma sabaru eh lamma sabaru shi kuma wannan lima sabaru kaga ba shadda sannan kuma sai ta ruwais yana yin ma lamun din kasara kuma mimun din sai tafifinta lima sabaru wata li ajli sabrihim kenan wancan kuma lamma sabaru yayin da suka yi suka yi hakuri mun fahimci nan ko na'am suratul ahzabi wa sab'i wa fatir na'am wa fatir jalla wa ala ma'an ya'maluna khatib hulan wa dhununa kif ma'aktaihi maddan fuk wa yasa'alu tub ma'an ya'malun khatib wato ba bi ma'ana bima ta'maluna khabira wa tawakkala ala Allah bima ta'maluna basira irja'ukum duka guda biyun ta'maluna ta'maluna khatib karanta khatib karanta da khitab ta'maluna sauran ya'maluna ko a asalin shi ya'maluna wadhununa kif ma uqtayhi maddan kun ga a asalin hamza wata zunun billahi zunun babu alif da kuma ar-rasul wa ta'ana ar-rasul babu da sabila babu shi babu alif to shi ko fa duka ka tabbatar da alif din kai madda shine wazununa qif ma aqtaihi tare da ar-rasula tare da as-sabila shine yan uwansa guda biyu fuk fa'un din khalaf sannan kuma ya sa'aluna tub ka karanta shi da shadda ga wanda ya masa ishara da wani da down yas'aluna an anba'ikum shi kuma sai karanta yas'aluna an anba'ikum yas'aluna yas'aluna kun gane wasadati najma' bayyinatin hawa wa'a lim lim nam wa'a limin kulfatan warfa tama wa kaza hula haka ne ko to wanda ya masa ishara da ha'un na hawa wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana to sai karanta jami'i ijma sadatina wa kubarana ko da kuma wannan ala bayyinatin bayyinatin sai jam'i shi mastil fatir kenan ya an shiga fatir ko na'am alimul gaibi qul fatan fa'un yana karanta alimi da jarra kenan ka gani can asalinsa alimu ina kuma alimi warfata ma wanda masu ishara da ta'un ruwais shi na karanta alimu waka za hula hakanan ha'un shi ma na karanta da mini alimu tana ce waka za hula na? eh na'am ina zuwa waka za hula alimun ne alim ba? alimun ne eh mai hamza ne shine ce alimun alimun wancan ai alimun ne eh hula alimun shike rafa shike mishi rafa lakum azabun rijzin alimin kun gane alimin ai nan an shiga eh muna sabai kun gane da kuma da kuma jasiya min satahu hama wanda masa ishara da ha'un yaqub al-hadrami ko yana karantawa da al-hamza shi yasa sai ce min satahu hamal hamza fatihan tabayyanatil dhammani wal kasru tuwila illa da دابة الأرض تأكل من سأته من سأته إيه ده الهمزة سأدوري مم. a kai da ke karanta hafsu sata ai ibdalin hamza kai shi kone yana tagigi koko ta koko ta tagigi ke yi yake min sa'ata sa'ata ok sa'ata ko kuna kamar wani shi ne ko su ne ko kuka
yawwa sata hafsun duri da warshi ko to ka ganin shi a da abu amurma shi nan sata min sata sa da alhamza eh ba ga shi nan ba sai ce alhamza fatihan kai mata fataha kuma eh min sa'ata ko fal- falamma tabayyanatil jinnu tubayyinatil jinnu tubayyinatil jinnu ad-dammani tubu tubayyinatil jinnu shine ad-dammani wal kasaru tubuyyi tubuyyi da kasara a karkashin ya'un din na eh sosai kwa eh sosai kwa wajhuli ba sosai tuwan ruwais ke nake karanta falamma tubuyyinatil jinnu allau kanu haka ne ko kaza in lam tawallaitum haka nan ma yana karanta eh fa in tuwallitum tuwallitum shi ma ka sai karanta shi da majhuli kun gani wa fuf maskanak siran laqad kana li sababin fi maskanihim to sai sai mata kasra maskanihim nujazik siran bin nuni fahal yujazi fahal yujaza illa al-kufur ko to fahal nujazi illa al-kufur illa al-kufur nujazi ka karanta shi da kasra wa bin nun da nunin fahal nu nu ja sai zi da kasran zayun ba'du insiban hula sannan kuma sai kai mene sai kai nasaba ga kafur fahal nujazi illa al-kafura ya fita ko وفق غرفات اجمع تناوش واوهم نعم تو شكرا كذلك نجزي كل بعد ربنا ف- تهرفع أذن فزئ يسمى حما كلاه كذلك نجزي to kazalika najzi sai karanta shi da sigan ma'alumi najzi kazalika kazalika najzi kullu kafur ya bi ta ko da nonin fa qalu rabbana ba'id baina baina asfarina to ah najzi dukkan su sai ba'ada ka karanta shi da rabbana ba'ada baina asfarina rabbu naftah rabbana kuma sai ka bin shi fata a matsayin munada ne ko ربنا duk waɗannan harufan na imamu na imamu yakub ne duka shida rabbana za ka mishi faƙalu rabbuna ba'ada da ziyadan nunin da ziyadan alifin afuwan a matsayin sigan mazi ko ba'ada kun gane shi shi ne ce mana mene kula ba a da rabbuna rabbu nafta irfa uzun sannan kuma uzun da faɗin alamar daukin sarki ka an nafi uzunai wa kara a'a mun wuce na yi madalla wala tanfa'u shafa'atu illa liman to yanzu kai fata ga alhamzan illa liman azina la hatta idza fuzia an qulubihim shi ma sammi hatta idza faza'a an qulubihim faza'a kun gane yanzu uzina da can majhuli ne ko asalinsa ko yanzu da karanta shi memene azana hatta idza fuzza an qulubihim da can a asalinsa majhuli ne ko to yanzu kai mene ka karanta shi da sigan ma'lum faza'a an qulubihim eh sosai kuwa sosai kuwa ya bita ko wa fi gurfati jima'ata na wushuwa wuhum wa gairu fidan ta zahab fadun maksiran ala na'am to wa fi gurfatin wa hum fil gurfati aminun ijma ka karanta shi da da jam'i wa hum fil gurfati aminun ko tanawushi wa hum watan shi khalab ke da wannan ta gurfatin sai kuma wa anna lakum tanawushu kun ga abu amru wa anna lakum tanawushu ne to shi ko nan da wawin ke karantawa anna lakum tanawushu kaga khalafa aslahu wa gairu fidan tazhab fadun maksiran ala sannan kuma halmin khaliqin ghairul lahi yanzu ikfidan kamin shigo sali kasa halmin khaliqin ghairul lahi ghairi fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin fadun maksiran to kai don maga tawun din hawun din ka sai kai kasara fala tuzhiba alaik fala tuzhiba nafsuka alaihim hasaratin fala tuzhiba nafsaka ala abu jafar ko lahu nafsukan siban to in sibanna in siban nafsuka lahu fala tuzhiba nafsaka alaihim hasaratin iftahu dhumma huz ya fita ko na'am yunqas to la yunqasu min umrihi shay'a to kai fata ga yawon din la yanqusu kai zama ga kafin din ka la yanqusu wa fi sayyi iksir wa la yahiqu al makru sayyi to waksir as sayyi hamzahu hamzan sayyi ka mishi kasara fatu bajjala sai a girma maka fa'un din kenan abin nan kharaf suratu yasin wasafat أئن فافتحا أخ... أئن فافتحا خفف ذك... ذكرتم وصح وصيحا وواحدة كانت مع فرفع الأولى wanda ya masa ishara da alhamza din nashi ne anan a in zikirtum yanzu kai ma alhamza fataha a an zikirtum a an zikirtum kun shi kuma ba a in zikirtum ba a an zikirtum faftaha khafif zikirtum to zikirtum kuma sai kai takhfifi a an zikirtum a an zikirtum in kana illa sai hatan wahida ko to in sai hadin nan da wahida kanat ma'an farfa kai musu rafa duka in kana in kana illa sai hatun wahida tun duka musu rafa mun bance wannan ko na'am al'ula alhamza din nan abu jafar ko na'am na'am wa nasbul qamara id taba zurriyata jama'an himan yakhfiduna skin alak sirfatan hala afwan haka ne nan ne ko to masha Allah to wal qamara qaddarnahu to yanzu kai ka san walƙamaru ne to yanzu ka mishi menene ka mishi nasba walƙamar kaddar naku wanda ya musu isha daga alhamza da ta'un ko abu jafar da ruwais zuriyata ijma'an zuriyata anna hamalna zuriyatihim ha'un yaqub al-hadrami yaqsimuna askin ala yaqsimun ka daura khawun din ka kawai yaqsimun babu magana ikhtilasi kamar yadda kalun ke yi kun gane ala abu ja'far iksir fatan hala wanda ya masa ishara da fa'un da fa'un khalab ko to hawan din hala ramzi ne to kaga su bi kenan ko yawwa sai su mishi kasara ya khissimun ya khissimun wa shaddid fasha wa qasuru aban fakihina fa kihu dhumma ba jubulan halal halal lama thaqila wanda ya masa ishara da fa'un wani kenan mai fa'un shine imamu khalab ko wa shaddid fasha kai tashdidi fasha kamar yadda kira'an ta wasu to me za ka yi mata tashdidi ya khassimun ko? jamil jiddan ya khassimun sai ka makawunan tashdidi wa qasr aban fakihina alhamzan nan fakihin kamishi qasru mai al'abu jafar fakihin kaga asalinsa fakihin yauwa fakihin zumma ba jubulan jubulan jubu wallama sakila a afon jubulan ba jibalan ba jubulan za karanta ga yaqubul hadrami sakilin lama yahun wanda masa ishara da ya'un kuma shi na ma jibilan kathira kaga asalin shi jibila ne nankis nankus nankusifta nan nankusifta dhumma khaffifidan wa hud li yunzira hatib khatib yaqdiru yaqdiru al hikfi huwila hay ibn al-jazari rahimahullah to man nu'amiru nankisu fil khalqi ko ifta sai ka mishi fataha dhumma sai khaffif nan kusfu fil khalqi kaga asalin sa nuna kisfu shi ko nan kusfu fil khalqi fa'un khalab kenan wa hud liyunzira khatib khatib din nan wannan ha'un din ramzi ne ko eh hud ramzi ne ana ku yaqub al-hadrami li yunzira sai karanta shi li tunzira mun bincin nan ko shine wahud li yunzir khatib haka ne ko li tunzira yaqdiru al-hikwi hikfi hula na huwila wanda ya masa ishara da ha'un yaqdiru al-hikfi huwila huwila wa taba huna watan yaqub al-hadrami bi qadirin yana karanta shi kuma ya qadiru menene ayar cikin suratul yasin bi qadirin ala ayyuhi al-mutako eh bi qadirin shi kuma sai karanta shi da menene ya kadir da fili a gurin maimakon ismu fa'il da kuma ta haƙafi shi ma ya kadiru shi ya sine yake nufi da ya kadiru hikifi ya kadiru a haƙafi ke na yi shi ne hikifi bi kadirin sai ka ce mene na'am ya kadiru ala ayyuhiyal mauta da ta nan surutu yasin da kuma ta cikin surutul surutul ahqaf hikifi kenan eh sai ka ya kadiru sai ka zo da fili ya kadiru a ai ai ba ni bayana shiga masuna bane ba'ul jarri bane ta kawo za shiga mafili bayana أليس الله يقدر على يحيي الموتى بلى تو شكرا هنا وحذف لتنوين زينة an shiga ina safat bi zinatil bi zinatil kawakib ko haka ne ko to bi zinatil kawakib sai ka share sai ka share tanwinin din shi yasa ya ce wa hadhifi tanwini zinatin fatan malam malam khalaf wa askinan au waskinan au ina kenan awa aba'una to sai karanta au aba'una ga Abu Ja'far wakal bazzi au sila sannan kuma ya karanta kaman bazzi a ina malakum la tanasaruna malakum malakum la tanasarun shine wakal bazi ausila halatul wasli ko masha Allah wa min surati sad ila surati al-ahqafi akwai baiti biyu auke to ci gaba ne kenan wakal bazzi au watan shi abu ja'far ya karanta kaman bazzi aina malakum la tarasarun washdudta talazza naran talazza naran talazza naran talazza kun gani naran talazza insha Allah zan turo mana wani bidiyo akan wannan sai a bibi abin nan zuwa kaman gobe haka bibi group zan turo bidiyo insha Allah na wannan amin na ran talazza ta'un na ran talazza zan turo bidiyon za ku ji shi insha Allah ta'ala eh kamar na bazzi ba eh kamar wannan shi ma haka ba sosai kuwa tun daga nuni sakina to yazifu fafta fa aqbalu ilayhi yazifun to kai mishi fataha me za ka yi fataha kenan hmm? sai kai maya'un fataha min zaffa ya zaffu kenan bi fatihil ya'i min zaffa ya zaffu ko min zaffa bai ya asra fa aqbalu ilayhi yazifun yazifun ko eh a za ka yi shidda mana ga zayin dinka yawanci za ka mata fata yuzafu ne yuzafu ne can asalinsa ba wannan ko yuzafu ne shi ne fafta fatan yuzafu ne fafta to wanne ne ramzi na farko ko a na biyu ko fatan to ni dinnan biyu sun sa ni wadda in sha da ɗaya wallahu rabbun yansiban allaha rabbakum wa rabba abaikum lawalin ko to allaha kamishin nasiba kaga asalin shi allahu ne hala hula ga ha'un yaqub al-hadrami to bari insha Allah salamu tsayanin ko Allah mai iko na'am shukran wa rabbu il wa rabbu wa ilyasina kal basri udwa kal madini hala wasul wasul istafa asluhu utala wa rabbu sannan kuma wadin alama da sarki Allah rabbakum wa rabba abaikum alawalin ko to rabbu din nan a guraren guda uku dukkan musu wa rabbu rabbun sibanna rabbun siban hula wa rabbu shi ma za ka mishi nasuwa ci gaba ne can wa ilyasina kalkasiri ka karanta shi da kasuru aliyasin kalbasiri ka karanta shi kaman imamul abu amul basri kiya kenan salamun ala ilyasin ud ga mai alhamza abu jafar wakal madini hala ka karanta shi kaman madini hala ina kenan aliyasin nafi'u ba ba shine almadini ba almadini ba waslu asrafal banati alal banin asluhu tala wanda mushi ishara da alhamza din nan yana karantawa asrafal banati da hamzan da hamzatu waslin din nan nan ne ko alhamdulillah eh istafal banati wa alaikum salam na'am eh na'am wanne ya wala habara yasdira yasdiran yusdira yasdiran eh a ba fata yake ma ya umudin ba na eh hatta yusdir ri'a'u asalinsa ko to hatta yusdira yasdira da da fatahan ya'un sai dalin ra'un da kasra ba okay inda muka yi da farko ki ba to jazakumullahu khairan wa sallallahu alaikum eh amma kuma da shi abu ja'far shi ne gasdura na'am alhamdulillah jazakumullahu khairan wa sallallahu alaikum wa alaikum salam na ganin bari mu dawo eh subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik